أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى يومنا جمعة bakwai ga watan biyar hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta biyu, wanda ya daidai da ɗai ga watan ɗai miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta ɗaya. an nema gare ni in gabatar da karatu a wannan wuri akan maudu'i na alghazwu alfikri alghazwu alfikri wannan ba shi ne karo na farko ba da muke gabatar da karatu a wannan wuri ta haka muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya to duk lokacin da za a fara karatu akan kalima ko maudu'i yana da kyau a fassara ma mutum menene hakikanin wannan kalimomin da za a magana kansu kalima ta alghazu ta samo asali daga gaza yaghzu ghazwatan wa ghazwan domin larabawa suna cewa duk lokacin da fi'ili ya zamanto alifkin shi tana tsaye sama tana kallon sama to alaman mudari'in shi yana da wawu duk lokacin da alifkin shi ta zamanto mai kamar ya'u alama ce ta mudari'in shi yana da ya'u ghaza sai a ce yaghzu amma rama sai a ce yarmi don a bambanta maka kalima ta alghazu tana nufin yaki domin ana cewa alharbu yaƙi ana cewa alhaija da hababba yaƙi ana cewa alma'araka wani lokaci ana nufin yaƙi ana cewa almukhasama wani lokacin ana nufin yaƙi alqital ana nufin yaƙi almunazala ana nufin yaƙi kalmomi da dama almushagaba tana nufin rikici wani lokaci har ya kai ga yaƙi akwai kalmomi masu yawa amma in mun ka ce alghazwu yaƙi huwal harb an gane ko sannan alfikri nisba ne zuwa ga alfikru wal fikru huwa ma ya julu fi qalbil insan abinda yake kai da kawo cikin zuciyar dan adam wanda babu wanda ya san shi sai Allah subhanahu wata'ala sai kuma in dan adam ya bayyana ko ko in an ga alamun mutum yayi jim a ce yalle na cikin damuwa in an ga mutum yana dariya a ce yana cikin farin ciki Allah ya ce wa laqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid ba wanda ya san abin da ke cikin zuciya sai Allah sai dai wani lokaci wasu nasoshi za su nuna kamar Allah zai yi don ya san abin da ke cikin zuciya amma ba haka nan bane don ya bayyana ake nufi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa waliyabtali Allahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bi dhati sudur waliyabtali Allah don Allah ya jarrabi abin da ke cikin zukatanku kenan ku in an ce za a jarraba ba a sani ba wal yabtali ma fi sudurikum wal yumahhis ma fi qulubikum Allah ya bayyana ya tace abin da ke cikin zukatanku sai Allah ya ce wallahu alimun bi zati sudur nan jumla ce ismiya tufidu as-subutu wal istiqrar Allah masani ne ma'ana ba wani ilimi ne Allah zai kara ba don ya bayyana shi ga mutane irin waɗannan ayoyin wallahi ka fahimce su cikin alkur'ani wato Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma ja'alna alqiblata allati kunta alaiha illa lina'lama fala ya'lamanna Allahu alladhina amanu wa la ya'lamanna almunafiqin wa kadhalika a'sarna alaihim liya'lamu anna wa'da Allahi haqqun wa anna as-sa'ata la rayba fiha ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا duka waɗannan ba suna nuna Allah zai samu sabon sani bari a'a zai bayyana shi mun fahimci wannan da kyau ilmu buhur malaman tafsiri suke kiransa to in mun ka ce al-ghazwil fikri shine yaƙar tunanin ɗan adam yaƙin tunanin ɗan adam in mun fassara shi da Hausa amma da zabarmanci ba za mu iya fassara shi mu ce yaƙar tunani tunda wangu shine yaƙi da zabarmanci sai dai a ce lakkal hasarau ma'ana abin da ke bata hankalin ɗan adam idan muka dubi wannan za mu ga cewa al'ada ce ta duniya yaƙi tsakanin gaskiya da ƙarya abu ne wanda ya samo asali tun gadin gadin wato ƙadimun munzu ƙidamin zaman daribun bi juzurihi ilal mazil ba'id ma'ana yayi nisa ƙwarai da gaske Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam don saboda ya yi lallashin shi ya kwantar masa da hankali cewa ƙalubale da matsaloli da yake cin karo da su ba yau ne aka fara ba wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura أي وكذلك أي كما جعلنا لك أعداء من الجن والإنس جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن كما يدي muka samu kamakiya da mutane daga cikin aljannu haka ne muka sanya ba kowane annabi kenan ɗabi'a ce alghazwul fikri abu ne wanda ba yau aka fara ba amma ni ake nufi da alghazwul fikri d'abord za mu kasa karatun gida biyar gwargwadon abin da lokaci ya bamu na farko za mu yi bayanin ma'anar mi ake nufi da alghazwul fikri na biyu za mu yi bayanin nau'ukan yaƙi na uku za mu yi bayanin yaƙe-yaƙe na manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alaihi afdalus salati wa atammu taslim na hudu za mu yi bayanin yadda ake tsara yaƙi da kowane irin maudu'i da tam da matsala a duniya na shidda kuma wanda da shi ne za mu liƙi na biyar afwan na biyar wanda za mu tabbatar da shi a rayuwarmu ta yau irin yadda ake tabbatar da wannan yaƙi ga ƙasashen musulmi da al'ummomin musulmi waɗannan su ne annukatul hamsa al'asasiyya sai mu ɗauka nuktan mu ta farko mi ake nufi da alghazwul fikri malamai suke cewa abinda ake nufi da alghazwu alfikri sira'un bainal mafahim sira'un bainal mafahimi aw al ideologiyat wal aqa'id al muta'arida sira'un wani yaki ne ko kowa ce ko kaukowa inji kanawa baina almafahim tsakanin tunani daban-daban na gaskiya da na ƙarya awil ideologiyat kalima ta ideologiyat mu'arraba an sa ta cikin larabci babu ta shine aqida ideology awil aqaid almukhtalifa koko aqidodi daban-daban daban-daban almuta'arida waɗanda suka ci karo da juna me yasa ake yin wannan yakin sai aka ce abin da yasa ake yin shi li ta'siri li saboda tasiri yin tasiri influence inji masu yin faransai al-strategy wanda yake na strategy akwai strategiya tasiri na hikma a ɓoye wanda babu wahala kwarai a cikinsa an gane ko sannan suka ce li tasiri li strategy don a yi tasiri na strategy ita ma kalima ta strategy mu'arraba an sa ta cikin larabci a can da babu ta sannan kuma allazi tustakhdamu min khilaliha wanda wannan yakin ana amfani ta hanyar shi addu'al wal jama'at ana amfani da kasashe ana amfani da mutane ala saha akan fagen da za a yi yaki wurin da za a yaki wane ne za a yi yakin da shi al'uqul wal qulub za a yaki hankalin mutum za a yaki zukatan mutum za mu zo bayani kan wannan lisukanil mustahdafin da mutane waɗanda suke zaune a gari ko ƙasa ko yanki almustahdafin waɗanda su ne ake nufata da wannan yaki shine suke kira civil and france ko kuma target da english akwai waɗanda aka nema da shi don a yi musu tasiri bi turqin mukhtalifa da hanyoyi daban-daban wa asalibin mutanawwi'a da kuma salo daban-daban daban-daban kenan sai mu gane shi yaki al-ghazwul fikri ba ana yakar ku bane da bindiga ba ana son a kashe ku bane amma za a yaki tunanin ku da hankalin ku nuktan mu ta biyu shine dan adam da Allah ya halicce shi yana da janibi guda biyu aljanibul hissi wal janibul ma'nawi aljasadu wal qalbu aw al aqlu aw al haya dan adam yana da janibi guda biyu jikinsa da kuma mi da kuma tunaninsa ko zuciyarsa ko rayuwarsa to akwai lokacin da ake yakar jikin dan adam shine a zo da bindiga kamar yadda turawa suke mamaye kasashenmu da makamai kamar yadda a can da sun yi kuma yanzu suna nan gayi da jiragen sama da makami wanda za a tsoratar da kai don a kashe ka sannan kuma akwai aljanibul ma'anawi shine rayuwar mutum da tunaninsa shi ko akwai abin da ake sa a yankin shi domin ana iya a yi nasara akan jikinka amma ba a yi nasara ba akan zuciyarka da tunaninka da imaninka kenan wannan matsala ce wadda take sawar ba a ci nasara ba domin wannan abin da yake cikin ranka duk lokacin da ka samu iko da dama ta zartar da shi zaka zartar da shi to shi yasa sai suka yi tunanin wato kenan tunda akwai jasad da akwai ruwa za a ɗauki makamai waɗanda za su yaƙe ka ta kowane fanni wannan shine tunaninsu domin ruhin ba zai in ba ku misali jikin ɗan adam abincinsa shine tuwo ka ci tuwo ka ƙoshi jikinka ya samu bukata amma ran ɗan adam yana bukatar tunani da karatu da aƙida zaka iske wani jikin ya cika ko ba haka ba ciki ya cika an sa riga mai kyau an shiga mota mai kyau an gina gida mai kyau ana da kuɗaɗe cikin banki an auri mace mai kyau shikenan wannan hidima ce ta jismi amma akal babu komi ciki za ka iske mutum da dukiya da mulki da kuɗi da mata da 'ya'ya da komi amma can cikin kanshi ba komi sai jahilci sai ɗabi'o'i waɗanda ba su da kyau shi yasa wato musulunci da yanzu bai rena kowanne daga cikinsu ba aƙida ce ta kiristanci a watsar da jiki sai suka ƙirƙiro ruhubaniya ba a yin aure le père le cercle nan alhali ko an kauce ma wannan janibin wato aka ba ruhi karhi aka bar jiki aka ce ba a yin aure ba a cin abinci mai kyau wanda sufaye suka tasirantu da shi karshe sai dan adam ya saki hanya ya koma yana luwadi ko zina kamar yadda suke aikatawa su ko turawa sai suka ba janibi na jiki karhi aljaribul maddi shi yasa su dai a kera mota a yi technology a yi jami'o'in gina jiki amma kuma ba a yadda da abin da ba a gani ba ba a yadda da Allah ba ina fatan kuna fahimta ta shi yasa Allah ce a'a wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim wannan ruhbaniya na gudun duniya ba haka muka tsara musu ba jiki yana da mutatallabat ruh da aqli yana da mutatallabat to dan haka cikin musulmi zaka ga wani ya tasirantu da aqida kristoci sai ya zama to kamar sufi bai sa riga mai kyau bai son aure bai son kaza karshe sai ya bace wani kuma zai tasirantu da turawa irin wato mutanen mu suke karatun boko a yanzu da ma'aikatan mu da wane ne da wane ne sai ka iske su zancen addini ba sa ma su sun saki hanya musulunci yace a a ka rika wannan ka rika wannan aljanibul hissi wal ma'nawi shi yasa musulunci da yazo sai yace at-tawakkulu ala Allah la yunafi al-akhdhu bil asbab cewa ka dogara ga Allah ba shi ke nuna ka saki sabubban da Allah ya ɗora ba na neman abubuwa shi yasa wanda ya fi kowa imani ya fi kowa daraja ya fi kowa sanin Allah ya fi kowa biyar Allah shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da zai yi hijira sai ya kama duka wato fannonin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci da su ma'ana ya san da cewa Allah zai ba shi kariya in Allah ya ba shi kariya kuma babu wanda ya hana wannan kariya amma da zai yi hijira bai fita ba zuwa makka madina haka kawai sagaga babu tsari a'a sai ya kama dukkan janibin da ya kamata ya kama na farko ya yi addu'a na biyu da ya je ya kama hanya ta fita zuwa madina sai ya ɗauki mataki cewa bai kama hanyar madina ba saboda an san yana da magoya bayan madina sai ya kama hanyar ta'if wato hanya wadda ba ta madina ba ya je cikin kogo na garo sau ba garo hira ba ya zauna akwai ɗan abubakar a kiransa abdullah shi yake zuwa yana kawo musu labari akwai yar abubakar asma za su nitsakai ne wadda adda kamar ɗamara guda biyu ita take kai musu abinci tare da mai kiyo wanda idan suka je suna tafiya dabbobin suna tattaka shiga su ba a ganewa sannan suka ɗauki aron dalili wa'ana yan ce dalili wanda yake shirya suwa zuwa ga hanya domin hanyoyin da duka an ka san su mutanen makka sun tare kuma sun bada cigiya da lada da tukunci mai tsoka ga duk wanda ya ba da labarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da sayyidina Abubakar ko ya kawo su a mace ko ko a daure za a ba shi raƙumi ɗari jajayi ma'ana raƙuma ne wanda suna da daraja da kima a wannan lokacin shi ne ba yau na ba an ka saba cewa duk wanda ya kwaɗi inda wane yake za a yi mai kaza shi ne suke ce ma one side da english l'homme le plus recherché du monde kaga sai suka ɗauki abdullahi ibn uraiqi shi ya nuna musu hanyoyin da ba a san su ba har ya kai su a madina tare da ko da manzo ya sai allah shi yake ba shi kariya shi yasa mu bambanta tsakanin at-tawakkul wa tawakkul at-tawakkul shine dogara ga allah at-tawakkul shine kai zama ka ce allah shi zai taimake ka to in musulmi ba mu fahimci wannan ba za mu faɗa cikin bala'i hadisi ya tabbata cikin sunan tirmidhi daga sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkuli larazaqakum kama yarzuqu at-tayr wato taghdu khimasan wa taruhu bitana da kun dogara ga Allah hakikanin tawakkuli da Allah ya arzita ku kamar yadda yake arzita tsuntsu sai wani san tsammanin tunda ana nufin imanin tsuntsu shi yasa yake samun abinci a'a ba imanin ba dai bane sai manzo ya faɗi wani abu taghdu khimasan taghdu tana fita da safi an gane ko khimasan wato cikin ta babu komi daga yunwa ne faman turra fi mahmasatin ghayra mutajanifin li ithmin fa inna allaha ghafurur rahim wata ruhu tana dawowa bitsanan daga albatsaru ne cikin ta yana ciki an gane ko to kenan anan abinda ake son a nuna ma tsuntsun ya dogara ga Allah amma ya bar gijin shi ya tashi tsuntsun ya dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala tsuntsun ya dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala amma kuma ya fita ya bar gijinsa ya ji neman abinci kai ma ka dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan ka je neman falalar da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana wannan aqida qarara a cikin suratul jumu'a ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'a فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض idan an ƙare sallah kun ba Allah haƙƙin shi aljanibin ruhi to fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah a zuwa neman falal Allah an gane ko ba a ce ka rena wani daga cikinsu ba ka ba ku wani haƙƙin shi amma janibi na ruhi shine gaba domin da shi ne za ka tashi ranar tashin alkiyama ka samu falala da daraja ɗaya daga cikin shu'ara yake cewa ya khadimal jismi kam tashqa li khidmatihi atatlubu ar-ribha fi ma fihi khusranu alayka nafsaka hadhib an fada'ilha fa innaka bin nafsi la bil jismi insanu katiba cikin kitab wato adabud dunya wa din na imam al-mawardi ko kuma aqbil ala nafsi wato wastakmil fada'ilaha fa innaka bin nafsi la bil jismi insan ya khadim al jismi ya kai mai yi gangar jiki hidima kana son ka samu kuɗi ka yi riga mai kyau ka yi wando mai kyau ka samu mota mai kyau ka samu AC ka gina gida mai kyau ka auri mace mai kyau kai dai duk hidimar ka ta kare ga jiki a tatlubur ribha fi ma fihi khusran kana neman riba a cikin abin da babu komai cikin shi sai hasara duk daɗin da ka jiya duniya in baka bauta ma Allah ba ƙarshe kayi hasara wadda bata da iyaka yace alayka nafsaka ka kama kanka nan ismu fi'lul amri ne nan al-jar wal majrur ba wai ala da abin gaba ne a'a nan ismu fi'lul amri ake kiran sa alayka nafsaka ka kama kanka nafsaka maf'ulun bihi ne kamar yadda suke cewa ilaykum nashratal akhbar nan ilaykum wato ismu fi'lul amri ne ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum yace alayka nafsaka hadhib an fadaiha ka take marayuwarka dabi'o'i masu kyau fa innaka kai dinnan bin nafsi da rayuwarka labil jismi ba da jikin da Allah ya halice ka ba insanu kake dan adam in ruhinka bai da kima bai da daraja bai da ilimi bai san ya kamata ba to komai jikinka ya samu aikin banza ne mun fahimci wannan da kyau ko to wannan kenan shine wato janibi na abin da ya shafi yaƙi kenan kala biyu ne akwai yaƙi wanda za a yaƙi jikinka akwai yaƙi wanda za a yaƙi hankalinka an gane ko to sannan kuma kowanne daga cikin su musulunci ya ce ka bashi hakkin shi kafin in ce zuwa ga nukta ta uku saboda lokacin namu kun san ba yawa ne da shi ba na san bai wuce awa daya al'aql da al-fikr tunani da hankali kai magana bai yawa kan waɗannan kalmomin amma ba na son in shiga cikin wannan tafsiri shi ina ne hankali yake cikin jikin ɗan adam matsala ce wadda kadima jiddan kuma malamai sun tattauna a kanta amma yana da kyau mu bada ta anan saboda muna da ɗaliban ilimi waɗanda suke bincike sai su je su ɓaci waɗansu daga ciki malamai suka tafi cewa shi hankali yana cikin addimar ƙwaƙwalwa servo brain da english waɗansu kuma suka tafi cewa a'a hankali yana cikin zuciya waɗansu kuma suka tafi cewa a'a shi hankali yana cikin zuciya amma akwai wani ɓangare na ƙwaƙwalwa da yake taimaka ma wato zuciya to a nan idan muka zo sai mu ce a'a menene na su yace alkur'ani ko sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ingantatta cewa hankali kamar yadda filozof suke faɗa hankali da ilimi suna cikin kwakwalwa saboda ɗan adam in kwalshi ta samu matsala wannan ba gaskiya ba tabbas hankali yana cikin zuciya tabbas ilimi yana cikin zuciya sai dai ana iya samun gaban jiki suna taimaka ma juna kwakwalwa tana da janibin da ke taimaka ma zuciya menene dalili ba shafi faɗi za mu yi ba dalili za mu ba su har ɗan ƙur'aniyun da bai rida hadisi ba aya ce za mu ba su ta alƙur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha afalam yasiru fil ard ba za su yi tafiya a bayan ƙasa ba fatakuna lahum sai su ta kasance gare su qulubun zukata sai Allah ce yaqiluna biha Allah bai ce ba in ji Muhammadu al-Amin Shankiti a cikin wata muhadara da ya rubuta admihatun yaqiluna biha bai ce suna da cerveau wanda suke tunani da shi sai ce qulubun zukata wanda suke hankalta da su domin al'ada ce a danganta aiki zuwa ga gaba alfamu allazi ya'kulu bi al'ainu allati yanzuru biha al'anfu al'anfu allazi yashummu bihi al'udhunu allati yasma'u biha wal qalbu alladhi ya'qilu bihi wa laqad zara'na li jahannama kathiran min al-jinni wal ins lahum qulubun la ya'qiluna biha ولهم أعين لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أعين ولهم آذان لا يسمعون بها kaga ashe komai ana danganta shi ne zuwa kashi kenan al-fiqh wal ilm shi kuma ilimi shi ma yana cikin zuciya Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm shi alkur'ani ayoyi ne bayyanannu fi tufidu zarfiya shina cikin zukatan waɗanda aka ba ilimi bai ce fi azhanin ladina utul ilm ba shi yasa hatta da turawa ma da suka yi bincike sai suka gano ilimi yana cikin zuciya ba yana cikin kwakwalwa menene dalili wannan sai sun ka ce ila bushe sa par cœur buste par cerveau ba shi yasa suka ce by heart san zuciya amma yanzu ga dan musulmi da bincike yana tsakko yana karanta ayoyi bai ba sani to kenan anan abinda zamu fahimta tabbas ilimi yana cikin zuciya hankali yana cikin zuciya to amma kwakwalwa tana taimaka ma zuciya wannan ba abin mamaki bane don dama ga suna taimaka ma juna shi yasa wancan zance duk da yake an samu ina ganin cikin fuqaha in ka diba cikin bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid Abu Hanifa yana da ra'ayin cewa hankali yana cikin kwakwalwa in ban manta ba amma dai gonga zance na alqur'ani dole shi za a bi saboda zance ne wazi to mun sami wannan yanzu sai mu je zuwa ga nuktan mu ta gaba nukta ta yaƙe-yaƙen manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan muka dibi yaƙe-yaƙen manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malamai sun yi bayani akan su amma zan yi bayani ne a gurguje shine akwai abin da ake cewa as-saraya akwai abin da ake kira al-ghazawat in an ce al-ghazawat shine babban yaƙi wanda akwai runduna a cikin sa in an ka ce as-saraya jam'i ne na sariya kalima ta faɗi wannan ta sariya duk sunan da ya zo a kan wannan wazanin jam'in shi yana zamantowa fa'ala in an ka ce ƙaziyya jam'in shi sai a ce ƙazaya in an ka ce tahiyya sai a ce tahaya in an ka ce kuma wato abin nan sariya sai a ce saraya in an ka ce hadiyya sai a ce hadaya to sariya wani ɗan ƙaramin yaƙi wata ƴan ƙaramin runduna wadda za a ba wani aiki ta je ta gabatar da shi a ilimin yaƙi suna da bambanci tsakanin bataliya batayon da wane ne da wane ne mai adadi kaza da kaza da kaza da kaza sai malamai suke cewa an yi saɓani adadin yaƙe-yaƙen manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wasu suka ce guda ashirin da takwas ne waɗanda ya fita da kanshi waɗansu suka ce guda ashirin da tara waɗansu kuma suka ce guda talatin ne sun ƙara da sariya guda saboda ta yi girma an gane ko sannan kuma in ka dubi wani littafi da wani bawan Allah ya rubuta ana kiransa Hamid Ahmad Tahir ya kawo wannan magana sannan kuma in muka ɗauki adadin saraya su ne runduna da aka yi ta turawa sha biyu mutum goma sha biyu ko sha biyar ko ashirin haka shine cewa sun kawo cewa adadi saɓani daban-daban amma dai magana da tafi ƙarfi shine adadin saraya guda 73 ne waɗanda manzo sallallahu alaihi wa sallam yayi a lokacin da ya rayu to bayan wannan sai mu zo zuwa ga maudu'in mu kafin mu shiga cikin shiga dangaren dan duka shin fida ce muke yi shin a zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallam kafirai sun yi amfani da wannan da ake kira al-ghazwul fikri ko alharbul fikri ko alharbul ma'anawiyya ko kuma alharbul nafsi ko musiba sannan shi kan shi manzon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi wannan ko bai yi wannan ba saboda muna da dalibai waɗanda adda ƙarfi su sai ai bid'a ne kenan ko in manzo ya aikata magana ta kare ko to sai mu fara lalle kafirai sun yi amfani da wannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da wannan ina dalili ya kamata mu bada hujja na farko akwai hadisi na Ali ibn Abi Talib kadiba cikin wato abin nan jami'ul as-sahih na Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya kawo hadisai waɗanda suke nuna manzo sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi na Ali da sauransu ya ce al-harbu khud'a shi yaki dan yaudara ne kenan ana iya amfani da kowace irin dama don a yaki maki daya na biyu abin da ke nuna manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi amfani da wannan shine cewa lokacin da aka yi yakin Uhud bayan kafirai sun koma sai suka yi tunanin cewa lalle yana yiwuwa sun da ba a kashe annabi ba tabbas tabbas sallallahu alaihi wasallam yaƙi ba a ci nasara ba sai suka yi tunanin su dawo sai aka tura wani mutum ya je ba su san cewa shi lokacin ba ya musulunta sai ya ba su labarin cewa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya fito kuma yana cikin runduna mai karfi shi addalin bai samu su dawo ba su ma kafirran sun yi amfani da wannan dama su ba da tsoro shi yasa Allah ya ce allazina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel allazina qala lahumun nas wadanda mutane sun ce da su malaman tafsiri anan sun ce a anan mutum guda ake nufi nan wato jam'un urida bihil mufrad nan da yawan mutane amma mutum guda ake nufi kina daga cikin ayoyin da malaman usulul fiqh suke nuna ana iya kawo jam'i wani lokaci ana nufin mutum daya imamu shafi'i a cikin littafin sana ar-risala an gane ko ba risala wannan ta Abu Zaid al-Qayrawani da muke karatu a Malikiya ba yace nan ana nufin mutum daya shi yasa kenan dalili balma al-shaykh al-allama Muhammad al-Amin al-Shanqiti a cikin tafsirin sa Adwaul Bayan yace abinda yake nuna mutum guda ake nufi saboda dan Qur'ani yace a ce annasu kuma ku zo ku ce mutum guda yace dalili da Allah yace alladhina qala lahumun nas إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم ست إنما ذلكم الشيطان دا متعني ما سيطيك إنما أولئكم الشياطين كنا الشيطان يمتون قدالي shaitani kuma akwai na mutum da aljani kaka ce ana aljani ake nufi dan ya ce wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin aljinn wal insi in ma baka gane wannan ba qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri al waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al jinnati wan nas akwai shiɗanin mutum akwai shiɗanin aljihar to kenan a nan kafirai sun yi amfani da shi manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallam ya amfani da shi balma lokacin da ana cikin tsananin yakin uhudu lokacin da yaƙi yarrin caɓi an yi mutane umarni kada su canza matsayinsu waɗanda ke sama jabalin roma lokacin da muka je saudiya karatu mun ga wannan jabalkin yakin uhudu mun ji ma mun yi ziyara akwai wani babban malami na sira ya zo ma a aikace yana nuna mana yadda abubuwan suka faru abinda ya faru da musulmi suka bar wannan sama waɗanda abdullahi bin jubair shine shugaban su sai aka ce musu duk yadda muka ci nasara duk yadda kuka ga an ci nasara akan karku sako saboda bi saboda su suna sama kenan idan suka sabko su kafirran suna iya kewayuwa kenan dalilin da yasa aka ce kada su sabka saboda wanda zai kewayo suna ganin shi to amma kuma da kafirai suka yi gudu shaitan dama yana kama mutane ne ta hanyar abin da kace so ad-dukhulu min al-janibil mahbub sai an kace al-ganima tal-ganima eh ana zancen kuɗi to kana tsaya aka saurare wani dama abubuwan da ke ɗauka hankalin mutane kenan sha'ir ya ce ra'aitun nasa qad malu ila man indahu malun wa man ma indahu malun fa anhu nasu qad malu wa ra'aitun nasa qad zahabu ila man indahu zahabun wa man ma indahu zahabun fa anhu nasu qad zahabu wa ra'aitun nasa qad fadu ko ko wa ra'aitun nasa munfadda ila man indahu fidda wa man ma indahu fidda fa anhu nasu qad fadu wa ra'aitun رأيت الناس قد سنوا إلى من عنده أنثى ومن ما عنده أنثى فعنه الناس قد سنوا ba sai mu fassara ba dai na san dai mutane sun yi yadda abin da yake su to tafiya suka zo sai yaƙi ya rincaɓe kafirai lokacin Khalid ibn Walid bai musulunta bai je waɗanda ke sama su waɗanda suka saura ya kashe su sai kafirai suka je wurin sai aka sa musulmi tsakiya to sai da yaƙi ya rincaɓe akwai bayani mai yawa kan wannan yaƙin ba za mu iya kawo shi ba amma inda muke son mu ɗauka wajen mawdu'ul istishhad sai aka yaɗa cewa an kashe manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ko idan aka ce an kashe shi kenan ma'ana musulmi shi kenan sai su yi su yi saranda kamar za a yi kudeta an ce shugaban kasa ya shiga hannu to yakin yi kuma za ka yi to sai suka yada wannan akwai wani sahabi da aka ce mai an kashe manzo sallallahu alaihi wasallam sai ce wa muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul sai aya mata sabkada farkon ta da abin da shi wannan bawan Allah ya faɗa ma'ana yana da kyau musulmi mu gane cewa a'a ba wai addinin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bane in yana nan a aja in yana nan ayi addini in babu shi nan a bari a'a aqidar ce ake bi ba jikin shi ba in ba mu fahimci wannan ba ana cikin matsala shi yasa Allah ce afa imata aw qutilan qalabtum ala aqabikum dan an ce annabi ya mutu ko an kashe shi kenan sai a bar addini a addinin ba nashi bane na Allah ne shi yasa sayyidina Abubakar radda aka ce manzo Allah sallallahu alaihi ya mutu bayan yana gidan shi wancan ya zo ya iske gawo manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam mutane sun rikice sayyidina Umar ya cire takobi ya ce don da ya ce manzo ya mutu shi na ɗebe mai kai ya je ya ga tabbas manzo Allah sallallahu alaihi ya mutu ya ce tibta hayyan wa mayyitan ya rasulullah sai ya zo yayi khutba ya ce ayyuhan nas من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت duk wanda yake bauta ma Muhammadu to Muhammadu ya mutu shikenan ka koma zuwa annaka amma wanda yake bauta ma Allah to Allah rayi na baya mutuwa in ba mu fahimci wannan ba in muna da wani jagora in an ka ce in annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya mutu ka abar addini ya za a yi a ce don wani jagora ya mutu ko wani mai kuɗi mai taimaka ma addini ko wani shugaba ko wani malami mu ja da baya shi yasa addini mu ya samu matsala shi yasa Allah yake gaya muna walakin kunu rabbaniyina ku kasance rabbaniyin ar-rabbani akwai maganganu da fassarori da dama ibnu abbas an yi riwaya gare shi ya ce alladhi yurabbi sigar al-ilmi qabla kibar al-ilm wanda ke karantar da karamin ilimi kafin babba amma kalima ta rabbani tana da fadin ma'ana tana iya daukar alladhi ya'budu Allah li annahu yastahiqu an yu'bad mai bauta ma Allah dan Allah ya cancanta abota mishi shi yasa in baka fahimci wannan baka na cikin matsala yanzu menene yake ba mu matsala da yawan addinin mu ya koma da wadansu mutane misali za ka ga idan akwai wani mai kuɗi wanda ke bada zakka sai ka ga mutane suna ƙoƙarin shiga cikin sun hurku don in lokacin bada zakka ya tuna da su in babu wannan sai ka ga babu ruwansu malami yana da'awa amma akwai masu kuɗin da yake hange da harare su yarda da awati don su rinka taimaka mishi in babu sunan aikin addinin ya ja da baya za ka ga wani mai aikin addini ko mata ma da yara a cikin gida in kana nan sai a kamo sunna tv a kamo wane ne da ka daga an ce kudi ba ku gani ya hita sai a sa arewa 24 da abin da ya kama da haka ka shigo cikin gida sai kaga kowa ya dauki buta ana ta arwalla wani mai karewa da an ce ka hita ya kai waje eh shikenan ba fasa arwallar da sallah domin ba wai Allah shi ke yi ma ba in kai din ne zakin kai ke yi ma shi yasa yana daga cikin kuskuren da musulmi suke yi ka nuna ma ɗanka ya ji tsoron zatin ka ba zatin Allah ba an Luqman an ce annabi ne an ce hakim ne almuhimmu dai abin da ya faɗa dai akwai wa'azi a ciki yake cewa ya bunayya innaha in ta a wata qira'a ya bunayya ya bunayya innaha in taku mithqala habatin min khardal fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah ya kai karamin ɗana inda ha yadda al'amari yake in taku misqala habbatin ko in taku misqalu habbatin wata qira'a kana tamma da kuma naqisa fatakun fi sakhra abin nan ya kasance cikin tsagiyar dutse inda babu kowa aw fi samawati ko cikin sararin samaniya in ma an kai inda zaka iya tafiya cikin sararin samaniya aw fil ardi ko cikin ƙasa ko cikin ƙarƙashin ƙasa duk dai ya'ti biha Allah Allah zai zo da wannan abin ka bar jin tsoron Allah wato ka bar jin tsoro na ka ji tsoron Allah shine tarbiyya kullum saboda kai kana cewa duk shagin da ga yayi kaza ina nan sai na magani shi to in babu karama ai ko mace za ta aure mutum yana da addini ta sa hijabi ta yi mi ta yi mi radda ya mutu sai gare ta babu hijabi lahiya sai ta ce wai auren ta ya mutu kenan hijabin ba na Allah bane na miji tun da ta arbi ahlus sunna za a sa hijabi yanzu kuma ya sake ta eh an koma zuwa ga banda shi ne wannan abin duka zo ya rikita mun al'amurra ala ayyati hal in muka duba kenan qur'ani ya nuna muna kafirai sun yi amfani da wannan a yakin uhud balma akwai wani babban shahid a cikin hadisi na sahih muslim na ka'ab bin malik yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alaihi afdalus salati wa atammu taslim lokacin da zai je yakin tabuka yace bai taba tafiya wata ghazwatan ba illa warra sai yayi tauriya warra shine ya uwi ma'ana in kaga ya fita gabas to yamma ne zai kai haji da ya fita gabas sai kafirai su je su da munafukai a sai a kai labari a ce gashi nan tahi sai a ji an kai hari yamma gobe idan ya fita suka kai labari ba a yarda da shi shikenan kuma sai a ji an kai hari kaga wannan sawa tsoro ne a cikin zukatan kafirai ina fatan kuna fahimta ta to wannan na dan bada misalai sannan kuma Allah subhanahu wataala a cikin alqur'ani ya faɗi wannan karara cewa a yaƙi ranka ya fi a yaƙe ka da makami kuma dalilai ga su Allah subhanahu wata'ala a cikin suratu Ali Imran yake cewa sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba bima ashraku billah zamu jefa tsoro kaga shi yasa aka ci nasara akan su mutanen da su banu quraiza waɗanda suka so su suka warware alƙawarin tsakanin manzo sallallahu alaihi wasallam ahlul kitab da ke Madina tsoro Allah ya jefa cikin zukatansu هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ويخربون بيوتهم أو تكرار kaga tsoro da Allah kama su ba amma yawan yaki ba su da kansu da su kurkuta kansu da kansu shi yasa Allah ce in an kace wajen yaki ay kabbara ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun ku ambata Allah aljanibul maddi wal janibul ma'nawi sannan kabbaran nan tana da muhimmanci yau ba wai sojojin turawa ba da kafirai iyan musulmi sojojin mu in an kace Allahu akbar yau za ka daga da kumfanyi dawaki tsoro suke yi kenan dole sai an yi amfani da wannan usulubi to wannan mu aji wannan kuma mu zance a tai aje bakin kumfani a ce Allahu akbar suna halbi ka ba haka nake nufi ba ko ba haka ba eh wai misali ka san cikin tsoro ba suna iya halbi ko ba haka ba ai ta sakin babu mai gaban za a shanta ma mutum guda na ya biya eh kabbara da wadansu abubuwa ko kiran sallah ne eh eh shi ne halbi ne kawai za su yi to kaga yana da kyau mutane su fahimci wannan Allah ya muna mai kyau to yanzu mun kare da wannan nukta ta uku bayani kan gazuwatu na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai mu je zuwa ga nuktoci guda shidda masu muhimmanci ga ɗaliban ilimi shine cewa duk yakin da za a yi a duniya ko yaki ne na makami ko yaki ne wanda ake ba na makami ba a yaki hankalin mutum ko kuma duk maudu'in da za a tattauna akan shi duk hutubar da za a yi duk bahasin da za a yi a jami'a ko magister ko doktora duk jujin da ka sani a duniya duk poliskin da ka sani a duniya da ke yin investigation duk labarin da ake basuwa a bbc da a duniya akwai ka'idodi guda shidda in ana son a tabbatar da wannan abin ya tabbatu da ka gane su zaka iya gane abin nan gaskiya ne ko ƙarya ne da baka gane ba ka haɗa cikin rani mu ba da su ko? abu na farko shi ne malamai suka ce as'ilatu sita lizzaka duk mai zakiyi a duniya da waɗannan ababe guda shida ne yake aiki duk abin da zai biyo baya zai biyo baya ne shi ne na farko man na biyu ma na uku aina na hudu mata na biyar kaifa na shidda limaza duk abin da karatun da ake yi a duniya cikin waɗanda yake karewa man wane ne yanzu bbc suna baka labari waɗanda abubuwa suna cikin sani ba yau shugaban ƙasar kaza kaga daga nan an samu man dama domin man shugaban ƙasa an ba da sunan shi shu kasancewa shi shugaban ƙasa sifa ce mata shigo an ce ya tafi a wata ƙasa to in an face ya tafi a wata ƙasa kaga aina ta shigo tunda an faɗi ƙasar da yake sannan kuma wani lokaci ne ya tafi jiya ko yau mata ta shigo kaifa ya ya tafi da jirgi ya tafi ta ƙasa ya tafi kakade ya ce za a yi maka bayani limaza mi ya kai shi a can shin ziyara ce neman lafiya ne bai da lafiya shi kenan duk binciken da za ka yi a duniya ka aza waɗannan shi yasa polisai da jujuji da waɗanda suke tsare mai mutane ba su da labari ina fata an fahimci ni yanzu da an ce musu su kamo wani mutum abu na farko wanda za su fara azawa man wane ne shi sai a diba in akwai kart a samu ma menene sifofin shi bayan an sami wannan mata to wani lokaci ne ya kamata mu je mu kamo shi saboda manya-manyan 'yan ta'adda na duniya ba a samun su sai lokacin ghafla lokacin ghafla kuma ana samun su wurare ne mafi yawanci guda biyu kenan aina a ina za a kama su sai a ce a kama su ko a gidan giya ko kuma a kama su a cikin hotel ko a kama su gidan karuwai saboda in an kare ta'addanci da daddare da safi za a je gidan karuwa a kwanta kaga aina da mata sannan kaifa ya za a kama su akwai mutumin da polis biyu suna iya kawo shi ko dan sanda biyu akwai wanda sai an tafi da runduna a kewaye unguwar gaba daya limaza dan mi za mu je mu kamo wannan mutumin haka juju yake yi ma in ka zo kawo kara sai ya ce maka to bari rubuta kana yi sai kaga kamar bai rubuta ta shi ko waɗanda abu yake rubutawa wane ne kuka yi rigima da shi wane dan wani sai ya rubuta me ya sifofin shi sai ya rubuta a yaushe ne kuka yi rigima sai ya rubuta a ina ne kuka yi rigima sai ya rubuta yaya ne kuka yi rigima sai ya rubuta don bi kuka yi rigima sai ya rubuta duka ya kare da kai da ka zo ka saba sai ce dazu ba haka kake ba mun fahimci wannan da kyau ko to waɗannan su ne al'asila sitta to ƴan uwa yanzu ne za mu fara maudu'i mu shigo shiga dangana wannan maudu'i ku sani zan maimaita muku karatu ɗari ba su isa kan wannan maudu'i karatu dubu ba su isa saboda yana da gaɓoɓi da rassa masu yawa amma abin da zan yi a matsayina na ɗalibin ilimi zan ba da abubuwa masu muhimmanci waɗanda za su buɗe ƙofa ga sauran ɗaliban ilimi ba mu sani ba rayuwa tana yin tsawo ko ba za ta yi tsawo ba kenan ƙara mu bayyana mu mutane hanya in akwai dama matsala a zo a ɗauki ɗaya daga ciki a ɗauka in babu rayuwa kuma shi kenan haka Allah ya so to don haka yaƙar al'umma mun faɗi janibin hissi wal ma'anawi za mu ɗauki sur le plan international akwai ababe da ake azawa don yakar al'umma na farko za mu ɗauki aljanibu dini na biyu aljanibu siyasi na uku aljanibu tarbawi na gaba aljanibu wato at-ta'limi na gaba aljanibu tarihi na gaba aljanibul geography na gaba aljanibul geology na gaba aljanib alfada'i na gaba aljanib wato allughawi na gaba aljanibu thaqafi na gaba aljanibu al'ilami na gaba aljanibu al-iqtisadi na gaba aljanibu al-ijtima'i na gaba aljanibu al-amni na gaba aljanibu al-qada'i na gaba aljanibu sihhi waɗanga abubuwa su ne asalin abin da ake yaƙar kowace al'umma duk ana iya rarraba su cikin kowanne da ni kwaɗa muku maudu ai da ba akwai amma ni misalai ne kawai zan bayar saboda lokacin namu ya fara hararen mu na farko aljanibu dini babban abin da ake so aƙidar wadda muka yi imani da ita a cire ta to shi yasa suke bin hanyoyi daga cikin hanyoyi shi ne cewa ana son a nuna maka duk abin da babu duk abin da baka gani to babu shi abin da ake so kenan a ce babu lahira babu Allah babu mala'iku shi kenan shi su suke amfani da wannan dama wanda za mu zo cikin janibin ta'alimi mu nuna muku haɗarinsa abin da suke bukata su rubuta addinin mu Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul baqara ya faɗi wala yazaluna yuqatilunakum hatta yardukum an dinikum in istata'u wala yazaluna bazasu gushe ba yau gobe jibiga ta har illa masha Allah yuqatilunakum suna yaqar ku fi'li mudari'i yufidu at-tajaddud wat-takrar hatta al-ghaya yardukum an dinikum in istata'u sai sun mai da ku da addinin ku sai Allah ce in istata'u amma in su samu iko sai kuma Allah ya faɗa cewa in ji Sheikh Al-Allama Muhammad Al-Amin Shanqiqi a cikin suratul Baqara cikin tafsirin sa Adwaul Bayan fi Idahil Qur'an bil Qur'an yace Allah ya faɗi cewa ba za su iya murƙushe addini ba dan ya ce al-yawma ya isa alladhina kafaru min dinikum daga yau kafirai sun ɗibi sa tsammanin su murkushe addinin musulunci tsaya tak amma sai malamai suka ce akwai hatsari shine cewa addinin Allah ce ba su iya lalatawa amma kai suna iya lalata ka hypocrisy to aljanibu dini sai mu dauki aljanibu siyasi siyasan mu gaba dai tsarin da muke amfani da shi nasu ne nasu ne su ne suke faɗa mana da yaren su ne muke magana yadda ake zaben shugaba da wane da wane siyasar da sun ka ɗebo isa suke kawo muna babban hatsarin da ke cikin demokratiyya ta saba ma aya alkur'ani karara shine cewa Allah subhanahu wataala ya ce wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah in ka bi mafi yawanci mutane su batar da kai wani lokaci gaskiya tana tare da yan kadan wani lokaci tana tare da masu yawa al'ara'u tuzan wala tu'ad in ji wani profesa a sadati shankiki profesa ne na al'ilam a jami'at malik sa'ud ya ce al'ara ra'ayi tuzan ana auna su ne wala tu'addu bai dace a lissafa su ba domin duk annabawan da suka fara da'awa a duniya sun saba ma al'ummominsu da za su bi al'ummarsu da su ma sun bi kafirci to me yasa ake cewa idan mutane da dama assembly national ta yarda a shagiya sai a ce to shikenan assembly ta yarda idan assembly ta yarda a ba yan luwadi yanci sai a ce majority ta yarda bi amfani wa ga majority kuka sautan majority ta zan tambada kuna fahimta ta to ala ayyati hal wannan kuma ba shine rana ɗaya ba za mu je mu yaƙi demokradiyya mu ci nasara akan da a'a sai mun yi amfani da salo na ilmi ina fata ana fahimta ka mu ci gaba da karatu mu ci gaba da ganewa ɗalibanmu da ƴaƴanmu da jikokinmu su yi karatu su gane duniya su gane sharri wata rana su su canza abin domin da abin da ake bukatar zuciyar ta gane gaskiya ita takarda kayan banza ce ana iya goge ta ko a cire ta a ciccira ta a wace mine shi to aljanibu siyasi mu bar janibu siyasi haka da saboda agurgujina sai mu zo zuwa ga aljanib aljanib wato eh al ina zuwa aljanibu dini aljanibu siyasi sai aljanibu tarbawi janibi na tarbiyya babban abin da suke kokari a yanzu shine tarbiyyar mutalalaci shi yasa kake ganin ta kafafen yada labarai ta lakwal-lakwal ana ta koya ma yara tsara da rashin mutunci da vincent vincent wane ne wane ne iyan musulmi yau wagga sallar da ta wuce ta tarunta ɗin ba ka iya bambanta ƙasashen musulmi da ƙasashen yahudawa bannan da ake yi sai ka tsoro lokacin ma ta ƙasashen musulmi ta ta ƙasashen yahudawa to ka gani an ɓata tarbiyya ƴaƴa an kawo ong ong sun cika ƙasashe an ce duk wanda yake son ya saba wa iyayen shi akwai ba da dama za a baka yanci wata rana a kwanni ni mutumin kwanni ne wata wani mutum yake bani labari a kwanni sai masu ong suka zo suka iske wani cizo yana aiki tare da danshi sai suka sako cikin mota dama suna shiga ko'ina sun fi ma gwamnatocin mu labarin kasashen mu tsohon salamu alaikum ya ce alaikum salamu diyana tun da ɗiyanmu na sun karanta turanci amma ga su da jiki na musulmi amma turawa na a cikin hankali jikin ɗina an irin namu bani jildatina ya tahaddasu na bai alfilatina shi kenan tsoho wannan yaro shekara nawa gare shi yace shekara goma sha hudu suka ce to kai tsoho baka san cewa an hana a sa yaro aiki ba sai ya kai shekara goma sha takwas ya ce wala ban sani ba ɗaya na to yanzu ya za a yi ya ce ba komi ni ban sani ba kuskure ne ne to an hana ya ce to ba matsala an ka ƙarin rubutu da bayanai ya ce to shi kenan yanzu sun shiga mota sun hau sai ya ce ma yaro ta kaka hau ka bi su sai yaro ya hau bayan mota sai suka yi suka ce ina zashi yace a shibi ku to ina zashi yace a ayyabe ku ni na yi kuskure wanga aiki da kun kaga muna yi da shi da nake cishe shi fa yanzu kuma ni na yi kuskure sha hudu gare ku sai da shi in yayi shekara hudu ya kai sha takwas ku kawo min sannan mu ci gaba da aiki kace kai sabka bi ubanka akwai lokacin da anan ya mai suka je suna yawo a cikin lakon sai suka ce ma yara irin yan so yan biyu kenan da yan cijima ana so a bata su aka ce musu duk wanda baban shi ya bashi kashi ko yadda ke shi inji kanawa shine cewa ya zo ya kawo mura kara mu je a daure baban shi shikenan sun kare bayanan su wani dan zarkin shi da irin hakan ga zai hita sai ya ce ina da tambaya inji wani yaro sai an ka dawo an ka haka an ka dan gyaggyara to mine ne tambayar ka yaro ya ce to yanzu in babana ya bani kashi sai ni kai shi an ka daure shi gobe da safe uban wana zai bani kuɗin kai akwai wani mutum da ɗan shi nan ana ba mu labari nan cikin ya bayyar ɗan shakkai shi wajen procurer shari'a da shi kenan aka je wajen procurer za a tattauna shi mutumin bai saba zuwa justice ba yana tsoron commissariat da justice shi kenan sai abokin shi iske shi wani lahiya ya ce wallahi ɗan shi na kawo shi shi na ta makarkata ce to me kake makarkata a ɗan shi na kawo shi za a liƙe shi kaza kaza ce ko ya ce ka sa abin da ka so da kai ya ce in sai ce saurara ka ji sai ya gaya wata magana ce in ka zo da an fara tattauna ku yi haka da kai da su da an ka zo an ka ce ɗanka na kawo ka ƙara ce iya haka nan da to yanzu abin da za a yi bai kaza kaza bugun shi da kaza da kaza ya ce prokirar da ce ya ce yaron ga dai yanzu shi ta shi ɗauko kayan shi wallahi na bar maka shi ya ce a shirya ku daga ayyace wallahi ban so ne ya ce ta ce kai ta shi mai wanka kenan abinda suke gaya ma iya ku daina ganin kiman iyayenku saboda babanka lokacin da zai haife ka ba wai kai yake son ya haifa ba mace ya gani mai kyau sai ya aure ta don shi biya bukata sai ya same ka don haka ya ci amana ka ya aihe ka Nijar da Afirka inda babu arziki don haka ka kana cikin matsala waɗanda Amerika da Faransawa ya zamu da su na kasashen matasan mu ga sun sun zan Amerikawa mu ta yi gaba wannan mun ɗauki aljanibu tarbawi sai mu zo ga aljanibu ta'alimi karantarwa a gurguje da nake nake baku misali shikenan sai aka zo cikin filozofi a lise ana karantar da filozofi a narab ana karantar da filozofi a faransai da kuma wani irin yare sai akwai shafitir sai aka zo aka rubuta excuse exist sai da an ka zaɓi shekarun da yaro ya kai baligi wanda ya ci ƙarhi ɗan altar da siyan wake wadda suke dafawa da mutsa sun hito mai shina ta haka wanda shina iya dugguje uwa sai da ubanai sai suka koya mishi cewa SQ akwai Allah tambayar da Allah ya faɗa ko Abu Jahal an ka tambaya ya san da akwai Allah balma annabawa abinda masu ke gaya ma mutane su afillahi shakkun yanzu cikin kasancewa Allah har ana shakka sammai da kasai da duk halittun gaba su nuna akwai Allah Abu Jahal Allah ya ce wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah da zaka tambaye su wa ya halicce ku za su ce Allah kuma lokacin da wannan aya ta sabka Abu Jahal nan to kenan Abu Jahal ya haifi filosof hankali to da shi ya yarda akwai Allah ashe Abu Jahal ya wuce wannan shafitar kuma shi na ci kuma da musulmi kuna fahimta ta akwai wani professor a turai zai yin demonstration take nuna babu Allah sai ya zo cikin class ya dauko ta taba tablo ya ce wannan menene an ka ce tablo ne okay ya ɗauko bik ya ce wannan menene aka ce bik ne ya taɓa tabul ya ce wannan menene aka ce tabul ne ya ce ina Allah an ka ce ba a ganin shi to kenan babu Allah wani ɗalibi sai tashi ya taɓa tabul ya ce wannan menene aka ce tabul ne ya ɗauko bik ya ce wannan menene aka ce bik ne ya taɓa tabul ya ce wannan menene aka ce tabul ne ko table ya taɓa mushe mai bada karatu teacher ya ce wannan menene aka ce teacher ne ya ce to ina hankalin cita an ka ce ba a gani hankalin cita ya ce to cita bai da hankali to shi yasa kuke ganin alkol ana ɗebo wa tarbiyyun shi sa malaman da suke ta haramta akai ƴaƴa alkol wanda lalura ta dole sai waɗansu sun tafi sun yi karatu sannan za su iya babu kariya ina fata ana fahimta ta sai dai ayi kokari a hada abin da aqida ƴaƴan mu kai su makarantu ayi kokari su gane addini tunda mu ba wawaye muke ba a gurguje mura mun tsoki aljanibut ta'alimi duka misalai guda guda ne nake dan basuwa mafi yawanci a lokaci sai mu dauki aljanibut tarihi janibin tarihi yanzu turawa da yake su adda ci gaban duniya sai su zo su kamo da wasu mas'aloli na tarihi waɗanda duk mai hankali in ya kalle su ya san da ba gaskiya bane misali sai a ce maka cikin istuwa duk abin da ya wuce shekara dubu uku a van Josie Josie Christ ba a san shi ba tarihi bai riƙe shi ba kuma haka ba alkur'ani ya babu labarin mutum na farko wanda ya rayu bisa doron ƙasa shine annabi adamu to kace ba a san shi ba sannan abu na gaba sai a ce maka an yi bincike a jami'a ta america harvard ko a jami'a ta oxford a ingila ko sorbonne a ƙasar faransa sai a ce maka an samo wani kabari ko wani kashi shekara sai miliyon ɗari da hamsin to kun ce daga shekara dubu uku babu wanda adda labari kuma an ce kashe shekara ta miliyan 150 shi in shi mai hudi bai da hankali shi shi mai saurare bai da hankali so sai mu je aljanibin geography janibi na geographiya geography ilimi ne wanda ke siffanta ƙasa cikin geography sai aka kama wani shafitar sai an ka ce asalin ɗan adam daga birina muna san kem akwai wanda ya karantar da mu sun ka ce asalin ɗan adam daga birina akwai wani mutum bai yahudi da ake kira darwin shi ya kawo wannan ciwuri ya ce ɗan adam asalin shi birina yana tahiya yana rarrafe ya ɗan duka ya fara tahiya har ya miƙe muna lakol an ka karantar da wannan har ma shi professor kin ya tambayi wani abokin mu me yake sunanka wani me yake sunan kakanka wai babanka wani me yake sunan kakanka wani me har ya kai ga kakan shi wanda bai sani ba yace to me yake sunan baban shi wannan kakan naka yace wallahi bai sani ba yace to wannan kakan naka mudi tunda shine na karshe wanda ya sani yace to mudin nan da kaka gani biri to anan sai mu koma alqur'ani da yake ba mu labari ya faɗa mana mutum na farko wanda ya rayu bisa doron ƙasa shine annabi adam wa in qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa kina annabi adam shine mutum na farko kuma bible ma bible ta yarda da wannan to yanzu kuma ku kun to kun ce a asalin adam daga bibiliya kaga wannan kare ta alqur'ani ne karara malamai suke cewa dalilin da yasa darwin ya kawo wannan aqida saboda cewa yana da labari a cikin alkur'ani da attaura da injila kakakin nan shi sun yi ma Allah banna Allah ya maida su birrai walaqad alimtum alladhina atadaw minkum fis sabti fa qulna lahum kunu qiradatan khasi'in to shi ko sharri in musiba ta dan adam ga al'ada shi ya hisun ta game kowa shi yasa mukhtasar khalil a cikin littafi na malikiya san littafi ne sananne yace ba a karɓar shaidan mutumin da ke son a zo daidai da shi ma'ana idan aka zo aka samu wani shege na misali aka ce shege na cikin shaidun da suke bada cewa sai da shege na sai aka gano akwai shege to ba a yarda saboda shi yana so ya samu dan uwa a gaishe kuna fahimta da yana so ya ce kowa shege ne to shi kenan kowa ya ce asalin shibiri na saboda kakakin nan shibir rai a yi tarayya cikin banda to a nan a hankalinmu bayan ma na soshi akwai da zamu musu raddi sai mu ce to yanzu a nan tun da asalin ɗan adam daga biri na ya kamata cikin daji mu zo mu iske birrai sun ayi hijarai kuma ya kamata matar ni ce mu ga an haihuwa muna biri shi na tuma ni dai ba taba jin matar ni ce ko ta Nijar ba ko ta Najeriya ko ta Amerika an gano biri shi na tuma tun da asalin ɗan adam daga biri na ya kamata a ce ɗan adam ya haifi biri ko kuma biri ya haifi mutum to me yasa ba a gano wannan ba kaga wannan duk gazwul fikri na a yaki hankalinka a baida ka sakari baka san abin da kake yi ba sai geologiya geologiya shine ilimin da ke kula da arzikin da ke cikin karkashin kasa wannan misali guda shi ma zan ba su a gurguje ku yi hakuri saboda abubuwan za mu dan ba da misali guda guda ne shine cewa yau duk kasashen musulmi da kasashen afirka su ne ke da arziki na karkashin kasa amma kuma an ce mun fi kowa talauci alhali da arzikinmu ne ake tafiyar da kasashen da aka cewa su masu arziki kuma an ce mana mafi kuwa talauci to daga ina muka ga talauci yaushe ake zuwa kasar talaka a ɗibi arziki kuma a ce matsiyaci ne to saboda kullum ka yarda baka da komai a ci gaba da bautar da kai a kwashe arzikinka wannan misali nake baku mu aje ilimin geologiya sai mu ce zuwa ga ilmul fada ilmul fada shine ilimin da ya shafi sararin samaniya turawa sai suka ce mana sun zo cikin wata sun kace su cikin wata almuhimmu dai akwai fatawoyi na malamai Sheikh bin Baz ya tafi cewa a farko dan adam bai zuwa cikin wata daga baya ya dawo ka wannan ra'ayi saboda akwai wani Amir Sultan kake cewa Amir Sultan ko ya jira cewa makaranta Amir Sultan a'a ba sunan ekolkin bane akwai wani dan sarkin Makka ana kiransa Sultan to ƴaƴan sarki ana kiransu Amir Amir Amir sai shi ya gina wannan makarantar sai aka sanya mata suna madrasa ta Amir Sultan to shi aka ce ya biya kusan dola miliyon sun kai 500 aka je da shi cikin wata Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti malamin bin Bazini yace shi bai yarda da cewa Baturi ya je cikin wata ba mi addalili yace Allah ya ce a cikin suratu Al-Furqan wato tabarakallazi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira albarkatun Allah sun yawaita wanda ya sanya beraye ko manya-manyan duwatsu a sama waje ala fiha ya sanya a can cikin sama sirajan wata mai tsananin haske sirajan abin ga fitila mai tsananin haske ita ce rana wa kamaran munira da wata mai haske wata yana cikin sama kenan to in ko yana cikin sama ba yadda za a shi cikin sama don Allah ya ce wa laqad ja'alna fis sama'i burujan a cikin suratul hijr wa zayyanaha lin nadirin wa hafidnaha min kulli shaytanir rajim su ko daga shayatinul insina ya zai ce sun je cikin sama shi yasa dai zance mafi inganci ba a cewa tana yiwa su gina wani abu can sama wani wuri mai kyau mai haske su ce to ga wata nan mun kai ku cikin shi kuma su da kansu da suka je suka ce sun je sama America cikin wata sai aka godo hoton wanda ya fara zuwa da suka kira ghazul fada ya je yana da drafo kuma drafon shi iska na bugawa kuma su sun ce can babu iska ya aka haka kuma kaga ƙarya tana ta bayyana fa shi yasa ko nan a jahilce ma muna da wani mawaki ya rasu a nan Nijar ana kiran shi Muhammadu Gawo da an ka ce Amerika da Rasha sun ce sama yace ka jama'a ku gaya ma Amerika da Rasha duka su daina da dage dagen nan da yawa kar su kai su jawo wata hidira ko ba haka nan bane wai suna da wani abu yace wai aboro can mai sabka ga can ga sama sannan kuma abi a horo wato abin tambaya a nan tunda sun ce sun je can cikin sama to ita ranar ba a zuwa can mu gani a je cikin rana yadda ga rana can a taba ala ayyati hal wannan a ilmul fada ne nake kawo muku aljanibul ilami abin da ya shafi kafafen yada labarai ga shi na ana sawo film film na baka ga shi na ana koya ma ƴaƴan mu tarbiyoyin da a can da babu su har kauye yanzu internet da film ya kai tabi'o'in da bamu san da su ba suna bayyana sannan kuma a janibus thaqafi wayewa an kware mu a ƙasar France menene sunan ilimin noma da faransanci ‘yan lakwar ko mana sunan ilimin noma da faransai agronomi sannan kuma sunan ilimin ce mai agri culture agri yana nufin ɗa wanda ake sawa cikin ƙasa ya fito culture yana nufin wayewa shi yasa babban filosofikin nan na kasar Algeria wanda kuma dan kasar yana kasar Faransa marubuci ne yace su turawa sun samu ilimin noma agriculture wayewa ne ka iya noma ka samu abinci mu ko kauyanci ne an gane ko kauyanci ne mutum shi noma shi yasa ga mu da katta suna da yawa amma ba su noman komi abarkawa al'amari ya lalace to kaga wannan in muka dauki janibul saqafi kenan a gurguje saboda ana lokaci lokaci yayi aljanibul lughawi janibul lugha sun zo sun iske mu da yarurruka da kuma yaren larabci na musulunci sun zo sun canza sun kama na faransai yau duk in ba faransai ka kai ba to kai baka wayi ba sai kaga yaro shi na dare uba ne wai dan baban shi ya ce kuyya bai ce kuyar ba sai ka ji ha wai shi na dibin duk wanda bai iya faransai ba kamar wato yanzu suna nan suna kallon iyayen su kamar dabbobi musu wayi ba kato ya shekara arba'in ya iya faransai amma bai iya nemo muka shi loma ɗaya amma shi na ganin baban shi makaruki aljanibul lughawi to sannan kuma aljanibu wato al-ijtima'i abin da shafi zamantakewa kullum sun gurɓata mana sun karance mu sun san yadda muke shi suke ta gurɓata muna zamantakewa akwai wani filozof da suke bada labarin shi ina ganin ɗan ƙasar jamus ne yake cewa shi bai yarda da akwai Allah ba amma in ma akwai Allah shi a faɗa safa can ga bakin shi in ji mutane ya ce to najeriya shi ke da zama biro ne na najeriya aka tambaye shi yasa ya ce akwai abubuwa guda uku suna son su samu guda su tarwatsa ƙasa na farko su samu ƙasa da rikicin addini najeriya akwai rikicin addini a samu ƙasa da rikicin ƙabilanci Najeriya akwai rikicin kabilanci kuma mai hatsari wanda kowace al'umma ba ta aure ga wata sai ka samu bahaushe dubu baka samu guda ba da armebi da bayar ba sai ka samu bayaribe dubu baka samu guda ba armebi da hausa sannan kuma tana da hatsari na kudu da arewa ana iya raba kasar biyu yace amma sun yi bangaranci sun yi sun yi su raba kasar nan sun kasa yace to in akwai Allah da aka kudi yace biro ne na can Najeriya shi da hana kuna gane wannan to aljanibul wato abin al-ijtimai sai aljanibul iqtisadi tattalin arziki yau gashi nan muna amfani da dukkan abin da ya shafi nasu daga ciki aljanibul iqtisadi ya suke su da mu shine duk abin da za a yi a yanzu ba a yi shi sai a commercialization shi shine suke kira marketing market da english shine ko market ita ce kasuwa da turawa suka diba ya rasu su ashe arzikin mu sai suka duba suka gane da sun yi wauta ka san baturin da yayi wata mota ko san da akwai wata mota da aka ce ma Land Rover to sai suka gane mahaukaci da bai sa abin da kai ba mota ana shekara 50 60 70 ana hawanta yanzu sai ayo maka ton ayo maka mota ta karto da ka hau kwana biyu ta lalace shi sa duk abin da suka yi yanzu lalacewa shi kake ka kawo kuɗi sai ayo portable a ce maka set in ka an kayo shi bayan wata biyu sai ayo maka wit sai ayo maka nef kana ta zub da kuɗinka kana asara baka sani ba babu wani amfani da kaka da miliyon ɗaya da kaka aiki da shi kai dai ka sayi sabo set wit nef dis on douze treize quatorze quinze sai aljanib al-iqtisadi aljanib al-ijtimai sai aljanib a gurguje aljanib al-amni abin da shafi zamantakewa tsaro shi kuma tsaron nan sun san ababen da ke kawo hargitsi shi yasa duk inda sun ka fahimci cewa akwai ci gaban addini sai su zo su karanta wuri sai su ga za su yi su kawo hargitsi boko haram da suka zo sai suka fahimci ana hardace alkur'ani amma ba a san ma'anar shi ba kaga an samu wurin da za a sawa wannan tunani ah na biyu jihar Borno zinariya da mai suna nan ƙarƙashin sambisa waɗanda adda yawa biyu saboda kuma abace ya yaƙi da kamerun wannan yanki in bukuyanta ba kan zancen arzikin da akwai abu na uku sai suka fahimci akwai matasa masu kishin addini ba su yi ilimi ba kuma suna da ƙauyanci sai aka zo aka ce boko haram sai aka ba su makamai yanzu kai in kana da hankali najeriya kaɗai pison ce an afirka an taɓa juyin mulki a sierra leone najeriya ta tura runduna ta sauke shugaban kasa ta haura wani amma a ce jiha guda cikin jiha talatin da shidda ta yi yaƙi da nijar ta yi yaƙi da kamaru ta yi yaƙi da caji ta yi yaƙi da najeriya shekara da shekaru kuma a ce an kasa cin iko kan jihar ta shi ina na suka samun makamai ina suka samun kuɗi wa yake taimakon su ta allah ka kwaɓa kima haukata aljanibul amni sai aljanibul qada'i shine abin da ya shafi shari'a shari'a kuma suna burkuce mu na ita ina fata an fahimci ni shari'a ta bulkuce domin bi me yasa suka bulkuce shari'a duk wanda an nasu sai su ba shi kariya wanda duk ba nasu ba sai su ce ba haka nan da ba shi yasa dokokin da aka yi yanzu ku diba yanzu ana ta kawo kotu kotu na turawa har cikin wuraren da aka shari'a musulunci ana sawa kotu kotun da za su kare yare da masu aikata barna a ƙarshe ɗan uwa sai aljanibu sihi duka a gurguji ne nake ba ku sun wallahi shine janibu sihi yau da ga tsohi na kuna ganin su farmasi nawa akwai cikin yamai kana iya lissafa su ko ba haka da mani a can da shekara ashirin da sun ka wuce talatin shekarun da sun ka wuce farmasi nawa ne kadan ne ko to yanzu faɗa min titin da za ka hau baka iske farmasi ashirin ba to shi wangar shi lahiyar duk ina samu asali an sa maka tsoron maganinka na gargajiya an sa maka tsoron maganin addini aya ta alkur'ani ta faɗa hadisi ya faɗa duk baka yarda ba yanzu matarka in ɗanka bai da lahiya kace a samu kaza ice sai ta ce subhanallah in kace cikin qur'ani an ce ta ce hadisi malamai sun ce da ka ce to a tefar wasu to alhamdulillah duk an samu na cikin kanmu ba mu samun lahiya sai da maganin su kuma maganin ga itace ne suke dafa su su bamu muna da su ma nan suke sayan su su je su sarrafa su me yasa mu ba za mu iya amfani da su ba hankalin ka ta yanzu ko mutum sai ka isma mutum almajiri da amma in kace mai maganin shari'a kaga ya ce kaya wani Allah wannan magana mutai farmaci in kaga an yi na Allah sosai in ta baci an kai mutum America an kai shi France an kai shi Dubai an kai shi ina takiya sai a ce to a dawo a yi na Allah mutum ya tayi ya kai matar shi ya kashe mata kuɗi ko ya kai kanshi duk likitocin duniya an gano sihiri ne aka yi mishi sai ce zo a kire mallamai su mishi ruqya shine na ƙarshe to sun yi haka saboda kullum arzikin mu ya zamanto ga hannunsu shi yasa kuke ganin ilimin likitancin ma sun kirda mu same shi yau baka da lafiya manyan manyan ƙwararrun likitocin suna ina namu ma suna nasu suna can wajen su akwai wani ministan na ƙasar Senegal yayi wata wani wata conference likita na Afirka na Egypt ɗai da Najeriya ƙasa guda ne daga cikin manyan ƙasashen Afirka likita ƙwararre doktor a ƙasar Amerika na ƙasa guda dubu saba'in a akwai a ƙasar Amerika duk suratan amma nan in musulma za ta aihuwa kana nan kana boko haram ustaz kaza kaza kaza za a yi mata hoshi babu musulmi sai a kawo ta kahiri shi fasa ta shi dibi al'aura ta kuma babu yadda za ka yi kai da kanka ga cewa a don Allah taimaka shi yasa kuke ganin an watsa likita likita likita likita ko ina asalin ma turawa da suka zo yakin mulkin mallaka shine cewa sun yi sun zo da likitoci daban-daban daban-daban daban yanzu ko ina nan kwanne kana ganin sim galmi galmi akwai likita wannan likita da kuke gani tare da iglis take iglis kin nan tana cikin masallacin idi na kwanne kuma sun ce in an kwashe iglis za su ɗauki likitar su ubanka na kwance ko da kai ba babanka na kwance ba wanda uba ne ya ci kwance ji labarin zaka aikata wannan banna shi da kanshi na zai sa Allah ya sare ka babu yadda zaka yi saboda sun mallake ka to a guguji ba dogon bayani ke son in yi ba shine cewa na ƙarshe maganar da zan faɗa a yi haƙuri don maudu'in na ga muku faɗin shi yana da yawa mace tana da hanyar da ake bi don a ɓata ta a ɓata al'umma a ƙarshe abin da nake son in gaya muku akwai wani babban profesa babban fastar ne na ƙasar Amurka ana kiran shi Samuel Zomer sun yi taro a ƙasar Misra a mil nafsan ventakas a Azhar saboda wani lokaci musulunci da ƙari a Azhar suna ganin can ne kafitalkin musulunci a wancan lokaci ta huskar tunani da karatu aka zo kowa yana kawo nashi rahoto kiristoci suka ce muna ta kashe kuɗi ƙasashen musulmi kuma dan ne ba a samun mutane masu yawa sai yadda hankalinsu ya tashi duk sun samu abin ga sai a kashe 90% na brije kin kasashen musulmi kuma nan ne ba a samu mutane masu yawa amma kasashen da babu musulunci irin su gabon sai a yi ta shiga kiristanci saboda dama ba su da addini kudancin Najeriya da arewacin Najeriya ina da kiristanci ke da karfi inda akwai arnanci me yasa aka kashe Sardauna saboda yana zuwa wato kudu yana musuluntar da mutane sai ce kai ba mu tura ku ba don ku musuluntar da musulmi don in ku kiristantar da musulmi domin in kun ka kiristantar da musulmi kun taimaka mishi zai shiga aljanna abinda muka so ku raba shi da musulunci bai shiga kiristanci ba sai shi mutu kafin shi ne abinda suke bukata mu zarzabi da bayyana zalika to a ƙarshe ma'ilimtan turai sun zamna bayan sun ba afirka yanci shekaru kaɗan suka gano akwai arziki shi yasa sai suka hita ta ƙofa suka dawo muna ta windo suka dawo ta fineta wannan shine alhazul fikri a gurgushe durar da Allah subhanahu ta'ala dalibai kun jiya cikin kowane fanni ku je kuna yin kuiri shar ku ƙara ko kuma in Allah ya ba mu iko wata rana mun ka samu dama sai mu ɗauki ɗaya daga cikin su mu rinka yin bayanin su gurgurun abin da hali ya faru ayi hakuri lokaci ya tafi abin da muka faɗa ya zanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah